عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون mutanen da Allah ya jarrabe su da musiba suka yi irjayi suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke mu masu komawa ga Allah ne saboda haka da wanda Allah ya ba mu ya dauke ba komai za mu koma mu gare shi to laika waɗannan mutane alaihi salawatu wato rahama Allah ta tabbata gare su rama da jin kai ya tabbata gare su ulai kwarin da mutane su ne almuhuta duna shiryayyu wanda alkur'ani ya amfani su
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن السبا والمروة من شعائر الله ومن هج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن السبا والمروة دوا دون قدابي نبركونا تكدو أنا كلانسا صفا نا أريو أنا كلانسا مروة duwatsu ne guda biyu a gefen kaba zamanin da akwai gumaka a kansu ana tsafi ana shafa gumaka a kansu da musulunci ya zo sai aka ambaci da wafi na daki amma ba ba ambace su ba sai mutane suna jin tsoron yin hakarin kar ya zama al'amari ne na mutane jahiliya na zafi ba sa ba sa sa yi tsakanin safa da marwa shine Allah ya ce a a inna safa wal marwata min sha'irillah na riga na ce muku a wani azim sha'iran Allah wa inna min tabwal qulubi duk wanda ya girma wata alama ta addini ta Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuciyarsa saboda haka safa da marwa din nan ba ta cikin kayan zabi na jahiliya sun al'amari ne na Allah yanzu kan kowa ya yi haji ko ya umra ya sa a yi tsakanin safa da marwa suna daga cikin al'amarin allah ba sa cikin al'amarin jahiliya wannan jalbaita duk wanda ya yi yakin dakin allah abin mara ko ku yi umra wala juna hali an yadda wa bihima babu laifi a kan zan yayi sa'i tsakanin su wurin suna ganin dauke laifin nan kamar ba bai bar wajibi ba kenan amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dawabi tsakanin safa da marwa ya zama lalle wajibi ne da cikin wajiban haji kenan in sha'irillah man hajjal baita duk wanda ya haji abin ita mara kawai umra wala juna alaihi babu laifi gare shi ya dawo ma ya sa yi a kansu amma ta dawa khairan wanda ya kara kan abin da aka dora maza na haji na farko barilla ne na biyu kuma ba wa Allah bashi ne na uku kuma duk wanda Allah ya wutar da jininsa da jikinsa daga wuta wato mutum ya kara akan farilla shine ake kiransa tadawa duk wanda ya tadawa ya yi alheri a cikin alheri da zai amfani shi a lahira وإن الله سمع الله شاكر يا قول يا مساليم إن سيد أبو دعيكة
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون sani malaman yahudawa masu boye sifofin manzon Allah cikin littafi ko kuma masu boye ayan rajmu ayan jefe mazinata yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda abin da ya zamo hujjoji abin da ya zamo shirya a cikin littafi suke boyewa ulaika waɗannan mutane ya lanumullah Allah zai la'ance su ya lanumullah nuna da mala'iku da mu'minai duk za su la'ance su ulaikarin lanatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in Allah zai la'ance su mutane mala'iku za su la'ance su mutane ma za su la'ance su
إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
إذا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم wanda za su fita daga cikin wannan la'ana sai dai waɗanda suka tuba illal ladina tabu sai wanda suka tuba ko bayyanu ya suka bayyana sibobin annabi da suka boye da ayan rajmi da suka boye أولئك waɗannan kan a tuba ne zan karɓi tubansu wa ana in ji Allah ni ne at-tawwab mai karɓar tuban bayi ar-rahim mai tausayin su
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن والملائكة والناس أجمعين
الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا فنوى أن من كافر شيء وماتوا هم كفار سكموا وكان كافر شيء بسطوبة با آه، إن الذين كفروا وماتوا كفار سكموا وكان كافر شيء أولئك وأنك عليهم لعنة الله لأن الله تتبت غريزه a wani mala'ikatu na mala'iku wannan da mutane ajmai na gabaki daya
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون khalidina biha la yughadu anhum al'azab wa la hum yunzarun kuma za su dawoma cikin ta cikin lanar ko cikin wutar la yughadu anhum al'azab ba za a sassauke musu azabar ba wani lokacin da za a ba su dama a rage musu wahalar azabar wala hum zaruna kuma za ta saurara musu ko su kawo hankali ba
وإلهكم إله واحد ina masu musulunta masu musulunta su biyu ne su biyu ne ko to ku je la ilaha illallah su fada muhammadu rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى أن عيسى أن أن عيسى عيسى عبد الله ورسوله ورس- ورسوله abin da kuka faɗa cikin wannan larabci kun je kun yadda daga cikin zuciyarku har bakinku Allah shi kadai ne ubangijinku shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi komi shi ya yi kowa shi kadai ne ubangijinmu shi kadai muke bautawa ko kun ce kun tabbata annabi Muhammadu bawansa ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam da muke yi ko kun ce kun tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga kun tabbata ba duka wada kun yarda da abin da kuka wada ku ce alhamdulillah alhamdulillah yanzu kun zama kun zama musulmi abin da ke wajibi a kan mudu ya zama wajibi a kan ku akwai sallah kullum sau biyar za ku da muku yanzu abin za ku fara wanka za ku yi sannan koya muku sallah ku yi akwai muna cikin azumi yanzu ba za ku sha ruwa ba sai rana ta badi dare ya ce ku niyyar za mu karasa wannan azumi tare da ku Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku hanya ba ku lafiya ku je haji a musulunci ba a shan ba cin naman alade ba za ku ci naman alade ba menene sunayen kuda sunanki da sunanki sandara sai sandara wani suna take zo na musulunci fatima ko to sandara to sandara ta zama fatima ɗaya fa mai sunan kiɗa eh eh sin sin sin yanzu wani suna take so wani suna take so na musulmi to zainabu a ga fadi ma su zainabu alhamdulillah mun muku murna ku zo musulmi Allah ce ku za ku ma gida ku wanka wanka dukkan jikin ku ba da ya koya muku har wala koya muku sallah wani muku murna alhamdulillah alhamdulillah وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم kafirai sun ce annabi ya sifanta musu ubangijinsa ya ce ba ubangiji na ne kadai ba wai lahukumu ubangiji na ne da ku da kowa da kowa ilahun wahid ubangiji ne guda daya la ilaha illahu babu wani abu bautawa sai shi kadai an rama da shi ne mai gabimiyar rama wani ramarsa ta gaba kowa da kowa an rahimu shi ne mai kibantacciyar rama ga mummuna ya lahira
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتدريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون sai suka ce ya ƙara musu dai siwantawa ya ƙara musu Allah saukar da wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi haqiqa a cikin sha'anin halittar sama a dubi sama a yadda Allah ya yi ta ya zayyana ta ya zama tana sama amma ba ta faɗowa kuma ba to kai take ba inna bi khalqi samawati wal ardi cikin halittar samai da halittar kasa inna bi khalqi samawati wal ardi wattilabil layli wan nahiri da yadda dare da rana suke juya wannan ya zo wannan ya koma wannan ya zo wannan ya tafi walburgin ta ji ta shi bilbayi da kuma in aka lura da jirgin ruwa wanda yake dauke da kayan nauyi amma baya nitsewa amma in ka ka jefa tsakuwa sai ta nitse saboda nauyinta ko allura amma ga jirgin ruwa ina cike da kayan karafa kayan nauyi amma baya nitsewa ma ya ko na tana tafi da abin da yake amfanin da mutane wal mulkin da yake bilbari mai gudu a cikin ruwa himayen ba'un na da abubuwan da suke amfanar da mutane kuma an zara da abu na samai min mayin da irin ruwan da Allah yake saukarwa daga sama waye binar da ba da mutiya wanda yake raya ƙasa bayan ta bushe ya sauko ruwan sai ta rayu ta fitar da tsire-tsire na ce abincin ku da abincin dabbobin ku ba ba safiya min kulli dabba abin da Allah ya zuba bayan kasar na dabbobi iri-iri wata zaribin ya yi wata abin musakhari wai na samawar da da yadda iska take juya wannan kudu wannan ta yi are wannan ta yi kudu wannan ta yi are wannan ta yi gabar wannan ta yi yamma wata abin musakhari da wannan mamako hadiri wanda yake hore tsakanin sama da gasa والذهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات وإن أبوه ذاك للسابع سيسا دليل آيوي بقوم كمتاني يأكلون ما سوان كليل سugane wanda ya waɗanda abubuwa Allah ne Ubangiji kowa da kowa mai komi da komi shi ne mai ikon da ya kara bauta wani abu zai shi shi kadai.
Wannan na tuwon yadda ilmin
يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أما تايد ودن أبوبا ما ماكي wanda su bayyane wanda Allah ya yi su duk da haka zai katar da waɗansu mutane man yadda ka kuma su rigon an dadan gumaka min dunin lafiya ba sa bauta wa Allah sai su bauta gumaka yuhibbuna tare da haku suna son su kamar yadda bawa yake son ubangijinsa wallazina amanu shaddu hubban lillah ko da yake musulmi soyayyar su da Allah kafi soyayyan kafiri da gumakansa walau tara allazina zalamu in yarawna al'azaba da za ga lahira yadda kafurai in an tashe su ga su ga gumakar da suke bautawa walau da yadda yadda Allah in ya tashe su in ka ga su tare da gumakan su walau da lalin da mu'in raunar azaba lokacin suke ganin azaba su zanar kuma da lillahi jami'an sun san duk karfin gaba ɗaya na Allah ne wa annan lashi Allah shine shadidul azabi mai tsananin azaba
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تبرأ الذين اتبعوه من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتغطى من رضوان da kaga yadda waɗanda suka jagororin bata sun ce ba ruwansu da masu bin su masu bin su kuma sun ce muna bin ku a duniya ku zo nan ku ce ba ruwanku da mu to Allah ya komar da mu duniya mu ma sai mu rama mu ce ba ruwan mu da ku istabara la yatubu min la yatabu wadanda suke bi wanda aka bi su lokacin suke barrantan da wadanda suke bin su su riga sun ga azaba wata gadda biyu da su babu dukkan igiyoyi da suke tsakanin su na kauna sun tsinke in raunin azaba min rubutin lajin min amwanin lajin yuzar in tabara da tuwo min laitawo farawul azaba sun rika sun ga azaba wata gadda biyu da su babu igiyoyin da suke daure tsakanin su na soyayya duka sun riga sun tsinke wata gadda biyu da su babu wa gane da tuwo وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم وسراب عليهم وما هم بخالدين من النار وقال الذين اتقوا لو أن لنا كرة فيتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار su waɗannan masu bin da aka kore su su manyan su kore ba ruwanmu da ku ba ruwanmu da ku ku kuma wuta mana ba ruwanmu da ku su masu su Allah Allah karta mu koma wata mu koma wata komawa mun ta duniya mun sa koma mu ma sai mu ƙi su mu ce ba ruwan mu da su a duniya warautar da zai da mun zira wani azaba an na rubu da illa jami'a wani lashe ne in tabarra da su mun ne ta wara wa azaba wa taqatta bi rasbab wa qala alladhi tawalla wanna lana karratan in tabarra aminu kama tabarra'u minna kuma yadda suka yi ba suka ce ba ruwan ba ruwan su da mu a nan a da'ira mu koma duniya sai mu ce ba ruwan mu da su a duniya kazalika yurihim Allahu a'malahum haka Allah zai gwada musu ayyukan da suka yi duka ya zama aikin banza hasaratin alaihim sun zama kayan nadama da za a amfani da komai ba hasaratin alaihim ma hum bi kharijin min an-nar suna cikin wuta kuma ba za su fita daga cikin wutan nan ba
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس يا كمتاني كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ku ci da abin da yake bayan kasa wanda yake na- na halal wanda yake mai kyau mai daɗi halal mai kyau mai daɗi mai lafiya ku zo min ma da halalan tsayiban halalan ya zama halal tsayiban ya zama mai daɗi mai mai ƙamshi mai daɗi wala tattabi kudwati shaidan kar ku bi hanyoyin shaidan a duk abin da yake bayan kasa na halal mai daɗi an halattawa mutane su ci saboda haka ne misali yanzu kamar mu da muke cin daddawa za ta ba ta da kewa ganin ido ba ta da kamshi ko wari ne da ita amma tun da muka ce tana da daɗi a miya Allah ya bar mana sai mu sai mu ci wala tattabu kada kada ku bi kuduwati shaytani hanyoyin shaytan innahu shi shaytan aduwwun makiyi ne lakum gare ku dinu mai bayanin nan biyayya
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا
an taqulu ala Allah ma la ta'lamun abin da yasa nace kar ku bi hanyoyin shedan shi shedan ba abin da yake umurta ku sai mummuna abu da abu wanda yake na na alfasha da mummuna abu da alfasha abin da yake umurta ku kenan annama yamurkum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko ku wa Allah ƙarya wani abin da ku sani muku dangana wa Allah aikin shaidan kenan ya nuna muku miyagun ayyuka ku yi ya zayyana muku alfasha ku yi ya zayyana muku yadda za ku yi wa Allah ƙarya abin da ku sani muku ba da ku ce in ji Allah
وإذا قيل لهم اتبعوا ما
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم إن أنقيا مسو ما سبي الشيطان أنقيا مسو كبروا أيك الشيطان كذوك بي abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallam karu sai suka ce bal bari ba shi za mu ba nattabi za mu bi ma alfaina aba ana alaihi za mu bi abin muka tabda iyayen mu akai Allah ta a walau kana abahum la yaqiluna shay'a za su bi iyayensu ko iyayensu ba su san komai ba su hankaltan addini ba su san addini ba ba su san mai kyau ba su muna za su bi su a walau kana abahum la yaqiluna ba su hankalci komai ba wala ya hata nuna ba sa shirya sai su bi su haka kan bata dama yin ce maka abu hanya ne mai na shaidan kan misali yadda yanzu wasu batattun mutane suka ce dariƙa ba kyau hanyar shaidan ne sai ka ce musu ai Allah ya bayyana mana aikin shaidan shaidan yana umurtan mutane ne abin da ba shi da kyau na alfasha da yi wa Allah kariya ku tambaya tun da kun ce dariƙa ba ta da kyau ku gaya mana ita man don mu gane inda muni yake in ba ku sani ba mu gaya muku dariƙa dai abin da za a fara yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ne ya umurni to za ka karanta Qur'ani ba sai billahi minash shaitanir rajim in za ka karanta Qur'ani ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim in dai ka dariƙa za ka karanta Fatiha kabin da za a fara kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim kaga wannan ba aikin shaitan bane umurnin Allah ne بسم الله الرحمن الرحيم kaga wannan Allah ne yake in za a yi karatu a soma da sunan Allah ikira bi rabbika aikin Allah ne alhamdulillahi rabbil alamin wannan ma Allah ne ya umarni ya rika karanta alhamdulillahi rabbil alamin karanta fatiha wanda sallah ba ta yi sai an sa ta fatiha din nan kaga wannan duk wannan ba yake shaidan bane a'udhu billahi ba na shaidan bane na Allah ne بسم الله الرحمن الرحيم الله ني با ني شيطان بني فاتيا مرن الله ني با مرن شيطان بني in ka gama sai kai salatin annabi salatin ka istighfari istighfari Allah ne yake ce wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah ku nemi gafaran Allah ko mi gangan karatun musulmi ya je zaja ya je Allah yana ga yawa annabi wastaghfirullah kana tawwaba sai ka nemi gafaran Allah Allah mai karban gafara ne ashe Allah ne ke umarni da istighfari sannan sai salati annabi salati annabi Allah ce shi da kansa da mala'ikun su zai wa annabi salati mu'minan mutane da mu'minan aljannu ko zo kuma ku shiga ku yi wa annabi salati sallu alaihi wa sallimu taslima kaga nan ba umarnin Allah ne ba umarnin shaitan bane daga nan sai subhana rabbika rabbil izzati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna ubangiji ne ke ce wasabbihu bukratan wa asila wuce wa Allah tasbihi safe da yamma daga nan sai la ilaha illallah la ilaha illallah wannan kalma da ita ke fita kafirci da ita ke shiga musulunci na Allah ne shi kenan aikin da riga ya gare ina maganar shaidan ne ke cikin nan ko magana ni na umarnin Allah ba na shaidan a ciki saboda haka wanda yake ba da kyau ita shi ya faɗi ƙarya ya dangana wa Allah abin da Allah ce yana da kyau yake ba shi da kyau ba ta buda Allah ma da ta da mun kenan ai kalu gwamnati ma bai na da yaba na aro kana ba um la yajiru na shay'an wa la yahtadu za su bi iyayensu ko da iyayensu ba su hankalkan addini ba sa shiriya
ومثل الذين كفروا كمثل الذي يعيق بما لا يسمع إلا نداء إلا du'a wani da دعاء ونداء ظلم مكرم فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئب ما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمهم بكم أمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا مثال ولن كافرين بوتن كما كنسوا ومثل الذي ينئب كمن ما يدبوبي ديكي مغانا دبوبي سوا shi bai san abin da yake faɗa ba su ba san abin da yake faɗa ba wai yana magana dabbobi yana kakkakkak yana yana yana magana dabbobi shi ba san abin da yake faɗa ba su ba san abin da yake faɗa ba illa du'a sai dai daga murya wani da'an da kira sun mun ga sunan kurame ne bukumun baibayi ne sun mun ba sa jin gaskiya bukumun baibayi ne ba sa faɗin la ilaha illallah sun mun bukumun umyun makafi ne ba sa gane hanyar Allah kawunzu da ya ke nuna ba sa hankaltan addini
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا يا قوم من وندك إيماني دا الله دا النبي كلوا من طيبات ما رزقناكم kuci abin da muka arzuta muku mai lafiya mai daɗi halal ya yi wannan zuwa ce kudu min mafilar da halalin ɗayyiban mutane gaba da ana kiran su ci abin da yake bayan ƙasa amma su dubi ya zama halal ya zama mai lafiya amma mu ne ga haka ce kudu min ɗayi bati ku ci abin da yake mai daɗi mai lafiya da- daga cikin abin da muka arzuta ku washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan Allah ya yi maka alheri ya baka abu mai daɗi ka gode masa washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum in kuka zama ta'budunahu za ku shi kare ku ce bautawa saboda haka wajibi ne ku gode wa Allah Allah ya yi mu tun mu ba komai ba ya yi mu ya kawo mu duniya ya kamo duniya ya kai zuwa bakunta muka sauka cikin alherinsa shi yake ba mu iska muna shaka shi yake ba mu ruwa muna sha shi yake ba mu nono muna sha shi yake ba mu abinci mai gina jiki muna ci shi yake ba mu nama muna ci shi yake harraka gabobinmu ya ba mu lafiya cikin gabobin wajibi mu ne mu ta godiya wa Allah komai godewa mu ba za mu iya gode wa mu Allah ba fahimta uduri mata la ilaha illallah ko da za mu nemi ƙidaya nemomin da Allah ya yi mana ba za mu yi gidi yawa mu ta godiya Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ولا إثم عليه إن الله غفور رحيم iyakan abin da ke bayan ƙasa na na halal din ga sunan inna ma harrama alaikum mai tada duk abin da yake bayan ƙasa din halal ne sai dai in ya zama mushe banda mushe waddama sai dai ya zama jini na yanka banda jinin yanka wala mal khinziri ko ya zama naman alade shi ma haramun ne kuma willa bihi li ghayrillah ko kuma abin da aka yanka da sunan dodo da sunan dodo wannan ma haramun ne mushe ne wani tsoron ghayra badin wala adin duk wanda ya matso ya nemi abinci ya rasa ta abin da aka haramta din ne kawai ya samu an halatta masa wannan lokacin ya ci ya kashe yunwarsa idan ya samu mai kyau ya zubar da mummuna din wani tsoron ghayra badin wala adin wani tsoron wanda ya matso ghayra badin ba mai shishigi ba wala adi ba mai zalunci ba ba mai shishigi ba wala ilma alaihi babu laifi gare shi ya ce abin da aka haramta masa a lokacin mazuwa wala ilma alaihi inna Allah sani Allah ghafuru ya masa gabara rahimun ya ji tausayinsa ya ji dansa duk abubuwan da aka haramta idan mutum ya zabu da zai ci sai abin da aka haramta an halatta masa ya ce ko menene za a kai matuƙa sai dai naman ɗan adam naman ɗan adam ne dai mutum ba halatta wa ɗan adam ci naman ɗan adam ba matsuwar da za ta yi ɗan adam ci naman ɗan adam ba ko ba matsuwar da za a yi a ce an halatta wa mutum ya yi zina ba don ba taɓa ganin mutum ya mutu me yasa ya mutu a yi bai samu mace ba ne saboda haka tun da yake rashin samun mace ba ya sa a mutu kashe wahala ba za ta kai har a halatta haramun ba abin da zai sa ka mutu in ka rasa shi ne aka halatta maka shi in ka matsu amma abin da ba za ka mutu ba to ka rasa shi to ko ka neme shi in ya zama haramun ba za ka yi amfani da shi ba wani sahabi ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya ji tsoron Allah akan wani abu na haramun ya samu sai ji tsoron Allah bai yi amfani da shi saboda tsoron Allah to in ya bar shi Allah zai kawo masa wani irin za a cikin halal ya ji wannan hadisi sai ran nan yin wata damar shi da daddare ya tashi ya rasa abin da zai ci zai shi gidan mutane ya nemi mai koda da sata sai ya shiga daki mutane mace sai ya mafari abinci sai ya samu abinci ga abinci amma ko annabi ya ce idan na hakuri na bar shi a cikin haramun Allah zai bani shi a cikin halal zan bar shi sai ya zama bai ci ba sai ya nemi hanyar fita ya nemi hanyar fita sai ya tadda akwati na kuɗi sai ce wannan din ma fa in na hakuri na bar shi Allah zai bani shi a cikin halal ya bar daukan akwatin kuɗin zai fita sai ya fadi akan gado ita da wuta mace ya kunci sai ce wannan kan ba zan fatta ba ija ita ma fa inna batta a cikin haramun ne Allah zai bani ita a cikin halal sai ya batta sai ya fita bai ci abincin ba bai bai bai dauki kudin ba bai amfani da matar ba saboda tsoron Allah da gaskata annabi ne yace kowa ya matsu daga ya bar haramun saboda tsoron Allah Allah zai ba shi haramun din zai ba shi shi a cikin halal to da ya koma da gari ya waye yana fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata mace ta zo ta ce ya rasulullahi mijina ya mutu da na ce ba zan yi aure ba to amma zamani ya canja jiya ba don Allah ya taimake ni ba wani kato ya shiga cikin daki na ya sami ya babare ni ba don Allah ya kiyaye ni ba da mummuna abu ya faru wadda ka nake suka aurar da ni ya rasu da layi da ya faɗi aka sai ce jama'a ga wata mace da take son wani wanda yake son ta ya faɗa an auren masa da ita sai mutumin nan da yadda sai ta ya zai ya zai ce ya rasu da layi gani yan sai annabi ya auren masa da ita kaga dukkan abubuwa abincin da yake haramun ne je da ya bari Allah ya ba shi akwatin da ya bari haramun ne Allah ya ba shi matar da ya bari haramun ce gashi Allah ya ba shi ita saboda kowa ya haƙuri kowa ya haƙuri da haramun Allah zai ba shi halal
فمن اضطر غير باغ ولا آمن فلا إثم عليه إن الله
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين تتودى yaktumuna da suke goyi ma anzar Allah min alkitabi ayoyin da Allah ya saukar na shiryar da jama'a da kuma sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam suka boye su ba su bayyana wa mutane ba yaktumuna ma anzar Allah min alkitabi wa yashtaru samanan garidan suna boyewa saboda yan kudi da suke samu wajen tarkawan su dan dan kadan din nan kudin ba من الذين يكتبون ما أنزل من الكتاب يكتبون ما أنزل من الكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس ويشترون به ثمنا قليلا كما يأكلون في بطونهم إلا النار ويشترون سنة suna sai da addinin da ilimin da Allah ba su wannan kare yan kuri yan kadan kudai ga ma ya kuru na fi buruni mu illa nar yan kurin da suke zamu ba abin da suke je cikin cikunan su illa nar sai wuta wuta suke wuta suke ci in sun mutu za su zama yan wuta za ga ma yubuduni wilan nar wala yukallimuhum Allah ranar lahira Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim ba zai zarke su ba wani mazabu da lim azaba mai radadi ta tabbata gare su
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب المغفرة فما أصبرهم على النار أولئك ودن سوني يدروا أولئك اشتروا الضلالة بالهدى suka je suka sayo bata suka sayi da shiriya suka sayo bata wal azabi mafirati suka kai gafara suka sayar suka sayo wuta suka sayo azab sun sayar sun sayo azaba ba azbara waɗannan sukan da azabar wuta mamakin haƙurinsu da azabar wuta ka riga ka san in ka zabi Allah baka duba ba Allah zai maka azaba sai kai da gangan ka zabe shi to wannan ka nuna kenan kana da ƙarfin hali za ka jure azaban Allah amma azbaran waɗannan
alhamdulillah akan kallon sai tambayoyi mai tambaya na cewa Allah kara wa shehu lafiya ya ce direba ne yake tuka mota shi kuma direban musulmi ne sai ya je kaji wanda yake ba musulmi ba shi mai shi ya mutu yana ta direba musulmi yana tuka mota sai kaji wanda ba musulmi ba shi mai shi ya mutu yana tambaya shi wannan direban menene a kan shi tun da ya yi wannan kisan abin da yake kansa na'am
sai ya biya hukuma na'am kisan kai da ya yi mata na'am dama abin da yasa ake biyan diya na'am
a biya bawa don saboda mutumin da aka kauda shi daga sabon sallah na'am a kawo wani mutum ya zo ya mai ya mai masa gundin sallarsa ya zo na wannan baya sallah dama na'am saboda haka sai ya biya huku- hukuma bawan su da aka kashe kenan
a kan Allah sai tambaya ta biyu
ha ha ina tambaya za- zai yi azumi shi wannan direban a ai ba zai azumi
sai tambaya ta biyu ina son a mishi karin baya- eh, eh, bayani akan falalan salatul fati kan sauran salatai ha
falalan salatul fati eh akan sauran salatai akan sauran da ya kai na ina son a mishi karin bayani Eh, wato salatul fati ta bibi dukkan salatai da ninki eh, dubu ɗari shida marra da dubu ɗari shida Allah yana bibi da abin da ya ga dama Allah yana je wallahu faddala ba kuma labarin birrizki Allah ya bibi da junan ku akan arziki arzikin jiki ko arzikin lafiya ko arzikin kyau ko arzikin yaya ko arzikin mulki a ganin damansa ya ce kai har annabawa na bibita junansu da garfantar na babin nabi na labar ya kai har manzanni na bibita junansu tilkar rusul baddalna ba don wala ba saboda haka shi Allah la yusalu amma ya falu in yayi abu ba wanda yake tabbi tammi saboda haka a cikin wannan bibitawa na ganin dama za a yi ya bibita salatul fatiha kan salatoti salatul fatiha marra da na daidai da wata salati dubu ɗari shida na taɓa tambayan wani babban malami da ce kai malaman dariƙa ina suka samu cewa salatul fati ladan da ya kai salati dubu ɗari shida na wani salati ya ce a ni mu dai mun yi imani tun da ya zuwa cikin littattafan dariƙa mun yi imani ba ma binciken irin waɗannan mun yi imani ko mun yarda sai na ce ni ma ai na imani na yadda na zo ne a gara mini ilimi ya da iyakan ilimin kenan ba za mu yi bincike ba mu yadda da abin da aka rubuta sai na ce musu ai in ba san gano ba ni na gano inda sun gano wuri sai ce ina su gano na ce a cikin alkurani alkurani ya ina ne na ce ubangiji ya ce yana da wani dare dare ne mai awa goma sha biyu kuma sauran darare amma daren ya fi wata dubu ko dare ɗaya bibita yi darajar da ta fi dare ta fi wata dubu dare ɗaya ta ya fi wata dubu laila tul qadri khairu min alf jari wata dubu kwana nawa ne kwana dubu talatin to kwana dubu talatin dare sau talatin baya yin wata sai an hada da rana yana da rana to zai ya zama janinka guda biyu dubu talatin a ninka biyu kenan zai ya zama dubu sittin dubu sittin nan kawo ma wani farla mafi kankanta man ji abin da sun tuba da wasu ramsaliya Allah ce duk wanda ya kasa yake mai kyau guda daya don mayar masa da shi guda goma in dubu sittin ya zama dubu in an mai da dubu sittin ya zama goma nawa zai zama dubu dari shida kenan ga inda suka inda suka samu wannan sai ce mini malam balarabe ne ya gaya maka cewa ba shi ba shehu ne ya gaya maka na jaya ko shehu ne dai ba da baki ba da baki ba da mini ba ya Allah mai mai ya kada mun da ya dama ne in ka ja wannan salatin ai wani wali ne ya samu ya za ka yi da salatocin da aka karba wajen annabi to wannan ikon Allah ne ba ka gani Allah da ya raƙuma ya yi dawaki ya yi albadarai ya yi jakuna ya ji na muku su don ku zafta kayan ku ku hau ku ku je gari a cikin sauki da haka ya ka muka ga haka ne da kuwa amma daga bani tsara sai ya kawo mana motoci da jirgin sama mafi girma daga cikin dabbobin da Allah ya kawo mana masu ɗaukan mu da ɗaukan kayan mu shine rakumi mafi girma a cikin dabbobin da suke daukar mutane da daukar gashi da jirgin sama wanda nasara ya kawo in ka kai jirgin sama kasuwa ka kai rakumi kasuwa wanne ne ya fi kuɗi ka ga jirgin sama ya fi rakumi kuɗi rakumi kuma Allah ya yi shi ne jirgin sama kuma nasara ne ya yi shi idan daukan kaya ne jirgin sama ya fi idan sauri ne jirgin sama ya fi sai ka ce abinda nasara ya yi ya fi abinda Allah ya yi na ruwanka da nasarar da abin da nasarar ya duka Allah ne ya yi su.
Alhamdulillah. Aka makallawa akwai jiya nasarawa, nasarawa state. Akwai wani gari ana ce mishi tudu, tudun uku. Sarkin ganin Isiyaku mai kasuwa dogo ya ce yana roƙonka akwai wani bawan Allah da ya gina musu masallaci suna hamsu salawati da kuma sallar juma'a. suna roƙonka izini suna so su bude wazifa da kuma zikirin juma'a a wani a wani gari a can cikin nasarawa state sunan unguwan tudun uku tudun uku masallacin da suke yin kamsu salawati suke yi juma'a ciki an musu izini su bude wazifa duk masallacin duniya an yarda yi wazifa banda masallaci uku kadai ne ba a wazifa masallacin da dan izala ya gina to an hana a yi wazifa shi don ba zai don ba zai yadda ba masallaci na biyu mutum ne ya gina masallacin da kudin sa yake ni ban yadda min wannan wata wazifa masallaci na ba to sai a bar masa masallacin da ba na Allah bane na hasani ba za a yi wazifa ciki ba masallacin na uku mutum ne wanda ubansa ya gina masallaci ya mutu da ya zo za a yi wazifa masu kai ba mu bai yadda masa irin wannan abu masallacin mu ba ni ma ba zai yadda ba wanda zai mutu irin wannan abu masallacin mu to wannan ma sai a bar masa masallacin sa to banda wannan masallatai ya guda uku dukkan masallacin duniya an yadda a yi sallah a yi wazifa a ciki tunda annabi ya ce innama buniyatil masajidu lizikri was salah wani ya yi shigiyan kayansa a masallaci annabi ji kar Allah ya mayar maka an gina masallaci ne don zikiri da sallah don zikiri da sallah zikiri shine wazifa sallah kuma ita ce sallah
alhamdulillah sai addu'a
Allah mana gafara Allah ji mu Allah ji iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah saka shi wani da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Najeriya Allah kiyaye mu Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah yayi bala'i a Najeriya Allah ya kawo alheri da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka ne su da Allah ya dauka mu cikin su Allah ya dauka mu cikin su Allah musalla da ce na Muhammadu ya fatu wa mu ko fadu na ka baga na su da mu wala hadi ila siratikal mustaqim wala li yabghiril jahil azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ƙungiyar tsoffin ɗaliban markazi wato MOBA tare da tallafin wani bawan Allah suka ɗauki nauyin kawo muku wannan tafsiri na Maulana Sheikh Dahir Bauchi.